نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahad ne wanda ya daidai da daren ashirin ga watan rabi'un al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1428 daidai da bakwai ga watan april shekara ta dubu biyu da bakwai muna karatun littafin umdatul ahkam al-kubra ta al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi mun kwana ainihin hadisi na 36 a karkashin babi na 11 wanda yake shine babul miyahi babin da ke bayani dangane da hukuncin nau'i nau'i na ruwa yanzu za mu tashi hadisi na 37 a inda malam ya ce الحديث السابع والثلاثون وعن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أخرجه أبو داود والنسائي وهو حسن حديث نتلاتين دبكو مالا وعن الحكم بن عمرو الغفاري دق الحكم أن أمر ɗan ƙabilar ainihin wato ghifar wato ƙabilar su abu zarrin ghifari kenan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda radiyallahu anhu Allah ya ƙara mishi yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha an yatawadda ar-rajulu bi fadli tahuril mar'a manzon Allah ya hana namiji amfani ko yayi alwala da ragowar ruwan da ainihin wato mace ta rage wato idan mace ta wanka ta rage to an hana namiji ya ɗauki wannan ruwa ya alwala da shi kamar yadda wata riwaya ta ainihin wani hadisi makamancin wannan take cewa ko kuma namiji amfani da ragowar ruwan wankan janaba na mace ko mace ta amfani da ragowar ruwan wankan janaba na ainihin wato namiji ya ce al'imamu abu dauda da turmizi suka ruwaito wannan hadisi na ce da nasa'i na karanta kuskure ne dalun ta ma'ana al'imamu abu dauda da turmizi sai ce wannan hadisi ne hasanun ga shi a ƙasa sai malam samiru ya ce sahihun ai ma hadisin ya kai matsayin sahihi rawahu abu dauda al-imam abu dauda ya ruwaito shi a lamba ta 82 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a lamba ta 64 الحديث الثامن والثلاثون حديثنا ثلاثين دتقوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال abu huraira ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce la ya bulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu kada ɗaya daga cikin ku yayi wanka a cikin ruwa kwantacce wanda baya gudu wannan ƙara fassarar magana ce kwantaccen ruwa kamar ruwan kududdufi wanda ba gudu yake ba to kada ɗaya daga cikin ku ya je tsindima cikin wannan ruwa ya ainihin wato yi fitsari ma'ana ya je tsula fitsari a cikin ruwan sannan kuma ya dawo ya ainihin yi wanka minhu ya ɗibo wannan ruwan kuma ya zo waje ya wanka bai halatta ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi sannan sai kuma ya ce wa akhrajahu abu dauda wan nasa'i wa tirmidhi haka al-imamu abu dauda da nasa'i da tirmidhi sun fitar da wannan hadisi shi malam samir ya ce rawahul bukhari bukhari ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta 239 wa muslimin da al-imamu muslim a lamba ta 282 wa abu dauda da al-imamu abu dauda a lamba ta 69 wa nasa'i da al-imamu nasa'i a mujalladi na daya shafi na 49 da kuma shafi na 198 wa tirmidhi da al-imamu tirmidhi a lamba hadisi ta 68 wa qala tirmidhi sai shi al-imamu tirmidhi yace هذا حديث حسن صحيح وانا حديثي ني انغانتاتشي كيكاوان حديثي قلت ني سمير دان امين الزهيري سينتشي واللفظ لفظ cewa الذي لا يجري للبخاري lafazin cewa ruwan da baya gudu to wannan lafazi na bukhari ne wa huwa min wajihin akhar li muslimin wan nasa'i al-imam muslim da nasa'i ma sun ruwaita wannan lafazin ta wata fuskar daban وأيضا عند البخاري لفظ فيه بدل منه har wayo kuma a cikin littafin sahihul bukhari madadin riwayar minhu an kuma samu wata riwayar da ta ce fihi ma'ana waccan riwayar ta farko da muka karanta a cikin littafin tana nuna kada ka je kai fitsari a cikin ruwa sannan ka ɗibo ruwan kuma ka zo gefe kai wankan janaba da shi wannan riwaya kuma da take cewa fihi tana cewa kar kai fitsari a cikin ruwan sannan kuma ka shiga cikin ruwan ka yi amfani da shi wato ta kowace hanya an hana ka amfani da wannan ruwa domin wannan ruwan ka riga ka lalata shi ya zama alma'un najis ina fatan mun gane ya lalace ya zama ruwa mai najas jama'a mun fahimci wannan da kyau to amma kuma menene hanyar da wace hanya za a bi a hada wannan hadisin da hadisan baya da muka karanta waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nuna cewa idan ruwa ya kai kulla biyu wato ya kai lita 270 baya daukar najasa ma'ana waɗannan hadisai suna da saukin a fahimce su idan har wannan ruwa da ke kwance ya kai wannan adadin to baya ɗaukar ainihin najasa amma wannan hadisin ya zo da wani ƙarin hukunci ne shine menene zai kai ka kaje kai fitsari a cikin ruwa ruwa yana kwance kaje kai fitsari a ciki sannan kuma kai wanka da shi ko kuma ka fada cikin shi kai wanka ibada ce haka ai ba ibada bace ɗabi'ance ma wannan yana nuna wannan ɗabi'a ce ta dabbobi a ce ka tsula fitsari a cikin ruwa sai kuma ka fada cikin ruwan kuma kai wanka cikin shi zahiran kai ma ka san kai wanka da me kai wanka da fitsarin ka ko da shar'ance ruwan ya zan bai lalace ba saboda yana da yawa amma ɗabi'a ta ɗan adam da ɗabi'a ta musulunci tastakziru haza tana kyamar irin waɗannan saboda haka wannan hadisin ƙarin hukuncin da ya zo da shi shine an hana ka kai haka ina fatar mun gane wancan hadisin kuma yana nuna in hakan ta faru kuma mutum ya yi wankan to baya nuna cewa wankan bai yi ba matukar dai wannan ruwan bai kai da ya canza da zarnin fitsari ko da ainihin launi na fitsari ko kuma da abin nan da ɗanɗanon fitsari ba Allah ya kiyaye sannan malamai sun tabbatar da cewa wanka da ruwan fitsari yana kawo tabuwar hankali yana kawo tabuwar hankali saboda haka iyaye sai su lura da ke so da dama za ki zuba ruwa a cikin baho za ki wa ɗanki wanka sai kuma a samu yaron sai saraf sai tsula fitsari a cikin ruwa sai kaga an ce to shikenan tun da dai haka yi fitsari a ciki da shi za a yi maka wanka kina cutar da shi yana kawo taɓuwar hankali yana kuma kawo lalacewar hadda kuma yana kawo rushewar hadda ko kuma ya sa yaron ya taso ba shi da zakira tun farko yana ƙarami hadda shi ta lalace ma'ana fitsari cuta ce wadda take mai ɗauke da matsaloli waɗanda suke rugurguza kaicin kwakwalwa ta ɗan adam da haka ba daidai bane a wa yara ko kuma kai kai fitsari a cikin ruwa kuma ka je kai wanka a cikin shi to amma kaidin da hadisin yayi yace ruwa kwantacce wanda baya gudu wannan ya nuna idan ruwan yana gudu to a zahiri in mutum yayi babu komai kenan in kuma ya shiga wankan ma babu komai ina fatar mun gane wali muslimin a cikin riwayar muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junubun kada ɗayan ku yayi wanka a cikin ruwa kwantacce a halin shi wannan mutumin yana da janaba mutum na da janaba sai kuma ya ainihin yi wanka a cikin ruwa kwantacce wanda ruwan baya gudu alakar wannan hadisin da wancan shine wato wancan wankan da aka zo aka aka hana la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im allazi la yajri thumma yaghtasilu minhu sannan ya wanka cikin shi wannan irin wankan wannan hadisin shine ya bayyana ice wankan janaba ina fatar mun gane gashi a ƙasa malam yace rawahu muslim al-imamu muslim ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 283 wa zada sai shi muslim ya ƙara a tashi riwaya da cewa faqala kaifa yuf'alu aba huraira sai aka ce algafata malam ya kai abu huraira to yanzu kenan yaya za a aikata ko kuma kaifa ya fa'alu ai yaya mutum zai aikata kala sai abu huraira ya ce ya tanawaluhu tanawulan sai dai mutum ya ainihin ɗibo ruwan sai ya ainihin yi wanka da shi ina fatar mun gane wannan riwaya da yace la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junubun kada ɗayan ku yi wanka a cikin ruwa kwantacce a halin yana da janaba ruwa ne kwantacce kana da janaba ina ma'ana kana da janaba kana da najasa a jikinka sai kuma ka shiga cikin ruwan kuma sai kai wankan janaba to sai aka ce abu huraira ya za a yi kenan ya ce sai dai ya kandamo sai ya ɗibo sai ya zo gefe sai ya yi ina fatar mun gane wali abi dauda a cikin riwaya abu dauda wala yaghtasil fihi kada yayi wanka a cikin wannan ruwa na ainihin wato kwantacce a halin shi yana da janaba wannan riwaya ta abu dauda gashi malam samiru yace sahihun riwaya ce sahihiya rawahu abu daud al-imamu abu dauda ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta saba'in wa zada sai ce min aljanaba ai la yaga tasilfihi min aljanaba kada ya wankan janaba a cikin ruwan da yake kwantacce ne Allah ya taimaka الحديث الخامس والأربعون حديثنا أربعين دبير عن أمر بن يحيى المازني دقى عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يا كرقونا حديثي دقى أينهم ما هيفنشي يحيى المازني مالا سمير أكسيتي عمرو بن يحيى المازني sikatun amintaccen mutum ne rawa lahul jama'a malaman hadisi gaba ɗaya sun ruwaito hadisi shi to shi kuma ainihin baban nashi fa yahaya almazini sai ce huwa yahaya ibn imara ibn abi hasan almazini madini kaji sunan shi shine yahaya dan imaratu dan abi hasan almazini yace mutumin madina ne tabi'in kuma tabi'i ne wato almajirin sahabbai ne sikatun amintacce ne rawalahul jama'a malaman hadisi sun ruwaito hadisin shi gaba daya kun ji da dan da uban kun ji takaitaccen tarihin su duk mutanen kirki ne fa ni'mal ahluhum qala shahidtu amr ibn abi hasan sai shi wannan ainihin wato yahaya almazini yace na halarci abul hasan wato na halarci wurin amr dan ainihin wato abul hasan sa'ala abdullahi ibn zaidin shi amru dan abi hasan ya tambayi abdullahi dan zaidin abdullahi dan zaidin shi kuma sahabi ne kun ga wannan tana daga cikin riwayatu tabi'i an tabi'i an tabi'i thumma an sahabi tabi'i amru dan yahya almazini ya ruwaito daga mahaifin shi yahya almazini mahaifin nashi ma tabi'i ne shi kuma ya ce ya halarci wani malami cikin malaman tabi'ai amru dan abi hasan kun ga riwayar tabi'i daga tabi'i daga tabi'i kun ji daga cikin dalilan da yasa malaman hadisi suke kyamar hadisi mursali da a ce an tabbatar tabi'i sahabi ya cire kai tsaye da sai a karba amma tabi'i yakan yi riwaya daga tabi'i to kun ji gashi ma tabi'i daga tabi'i daga tabi'i sannan shi wannan tabi'in mai suna ainihin wato amru dan abi hasan din yace ya tambayi wato abdullahi dan zaidin an wudu'in nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake alwala fada'a bi taurin sai shi wannan din yasa aka kawo mishi taur taur ita ce kamar tasa kamar buta ta tasa haka ya karamar buta irin ta tasa din nan ga wani ta'aliki da malam samir ya game da shi amr dan abi hasan din yace ذكره الحافظ الإمام الحافظ أبو موسى المديني يا أمبتشي في الصحابة يتي هنا دقتين صحابي لكن توقف الحافظ ابن حجر في ذلك في الإصابة سيدي الحافظ ابن حجر ديزوج كلتاشن الإصابة في تمييز الصحابة مجلدي نهدو شافي نتالي بيودة تسعين أخو شي سيطايا تشك بيتشكو ميبا ma'ana shakka ta haushi amma kuma bai da ta haƙiƙi to gaskiyar lamari kamar yadda na faɗi wannan mutum tabi'i ne tabi'i ne ya tambayi sahabi game da yaya alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take to shi wannan sahabin da aka tambaya sai ga cewa bari ya nuna mai abin a aikace sai ya sa aka kawo mishi buta ta tasa gashi sai ya ce at-tawru huwa ina'un min sufur yar buta ce haka ta tasa au hijara ko kuma abin nan buta ta dutse kal ijjana kamar ijjana wannan kula kenan da kula wa qad yatawadda'u minhu akan ya alwala da ita sai samira yace an-nihaya ka duba littafin ainihin an-nihaya wa qala al-musannif fi sughra al-imam al-hafiz abdul ghani ya faɗi a cikin littafin undat al-ahkam as-sughra yace at-tawru shibhu at-tasti at-tawru dinnan yar buta ce wadda ta kama da tasa at-tast tasa ta yi kama da butar tasa kaga dai duk abin ana kwatanta maka ne don ka gane yadda yake to sai wannan malami cikin sahabbai yasa aka kawo mishi ta samin ma'in aka cika ta da ruwa fatawadda alahu mudu annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa akfa ala yadihi min at-tauri sai ya tuntsuro ruwa da ke cikin wannan tasa sai ya zubo wannan ruwa faghasala yadaihi salasan sai ya wanke hannayen shi sau uku jama'a kun ji yadda ake yin alwala a sunna shine in ka tuntsuro ruwan zaka tara ruwan ne amma hannayenka guda biyu zaka wanke ba wai wannan zaka wanke na dama so uku wannan so uku ba a'a sahihiyar ma'ana ta sunna alwala ita ce waɗannan hannayen guda biyu za ka haɗa ka wanke ɗaya ka wanke biyu ka wanke uku dukansu ina fatar mun gane wa alaikum salam ina zuwa bara karanta hadisin ثم أدخل يده في التور bayan da ya gama wanke hannayen shi sau uku sai ya saka hannun shi a cikin wannan buta fama bumaba wastan shaka sai ya ɗibi ruwa ya kurkura baki kuma ya shaƙi ruwan kamar yadda muka kwatanta a baya haka sunnar abin take shine ruwan in ka ɗibo shi da tafinka na dama haka sai ka guntsa in ka guntsa sai ka kurkura baki sai ka zubar ragowar sai ka shaƙa sai kuma ka sa hannunka na hagu akan karan hancinka sai ka fyace don haka da ya zo sai ya haɗa kurkurar baki da shaƙar ruwa sannan wastansara salasan bi salasi gharafatin ya ainihin wato tace da ainihin kwarfa guda wato ya tace so uku da wannan kwarfa guda uku wadda kwarfa ita ce din nan ta kurkurar baki da ita din ya ainihin kurkura bakin da kuma ita din ya ainihin shaka ya tace so uku thumma adkhala yadahu sannan ya sake saka hannun shi cikin wannan tasa faghsala wajhahu salasan sai ya wanke fuskar shi so uku ثم أدخل يديه sannan sai sake ainihin wato shigar da hannayen nashi ga shi a ƙasa malam samir ya ce kaza fil asli haka yazo a asalin wannan littafi a rubutun hannu wa fil bukhari ghasala wanzur sughra ana a cikin bukhari aka ce summa adkhala an gane amma a cikin riwayar bukhari sai ce summa ghasala yadayhi marrataini ila al mirfaqaini wadda ita ta fito da hakikanin ma'anar hadisi sannan sai ya wanke hannayen shi so biyu zuwa gwiwa hannu wannan riwaya tana ce wannan yadda ya zo a littafin summa adkhala yadaihi marrataini ila almirfaqaini to kaga anan sai zama akwai wani hazafi kenan sai ya shigar da hannayen shi cikin wato ya shigar da hannun shi cikin wannan tasa ya ɗibo ruwa ya wanke hannayen nashi sau biyu zuwa gwiwa hannu ma'ana hannun dama ya wanke shi sau biyu hannun hagu kuma ya wanke shi sau biyu kaga abin da muka faɗi a karatun baya can tun wajen kasar na hudu wannan kasar na bakwai ne jama'a cewa za ka iya wanke fuskar ka sau uku hannun ka sau biyu kanka ka shafe shi sau ɗaya haka don gashi an ce ya wanke hannun shi tun farko sau uku ya wanke fuska sau uku amma da aka zo hannayen shi kuma sai aka ce sai wanke su sau biyu biyu ثم أدخل يده فمسح رأسه sannan ya sake saka hannun shi ya dangwalo ruwa sai ya shafi kanshi fa aqbala bihima wa adbara marratan wahida ya ainihin fara daga gaba yayi baya yayi haka so daya ma'ana kamar yadda wata riwayar ta wannan hadisin ta bayyana wadda za mu zo mu karanta da ya dangwalo ruwan ya shafa daga gaban kanshi ya fara yayi baya daga bayan kuma sai ya dawo ya dawo da hannun nashi daga inda ya fara ثم غسل رجليه sannan sai kuma ya wanke ainihin kafafuwan shi da sha kasa yace rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari rawaito wannan a lamba hadisi ta 186 wa muslim da al-imam muslim a lamba ta 235 wa zada sai ya kara wa zada da bukhari da muslim a cikin tasirwa sai suka kara ilal ka'abaini wato ya wanke kafafuwan nashi zuwa idanuwan kafa guda biyu sun maƙala sa'annan kaga ya gama alwala kenan tunda haka kai wankin kafa ta hagu da ta dama ko sai ce haka za kana wudu'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka alwalar manzon Allah take kaga an zauna lafiya su tabi'an an tarbiyance su akan yaya manzon Allah yayi su kuma malaman sun saba da yi musu yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tabi'i mai suna Abu Salamata dan Abdurrahman dan Auf ya samu Aisha ya ce mata yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin sallar dare sai ta ce yana yin raka'a hudu ya yi sallama ya yi raka'a hudu ya yi sallama ya yi raka'a uku ya yi sallama sai ta ce kar ma ka tambayi kyan waɗannan salloli da kuma tsawaita su da ike yi kaga duk an huta a ɗauke mutane daga kowane zamani a koma da su zamanin da yake zamanin alheri zamanin manzon Allah a ce yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake in aka gaya maka na manzon Allah shi kenan sai ka yi maganar yaya wane yaya wane ba wannan ba damuwa ka bace wanan ya je shi da Allah ya haɗu da shi daidai Allah ya ba shi lada ba daidai ba Allah yana da idda zai da shi amma matsala ya kamata mutane su rinka gane yadda ake tambaya malaman salaf abin da suka koya mutane kenan kullum sun gane cewa addinin da annabi ya zo da shi kawai shine addini ina fatar mun gane don haka yaya annabi yayi sallallahu alaihi wa sallam yadda annabi din nan yayi to shine Allah madaukakin sarki yake so Allah ya taimake mu to aka ce wa zada sai suka kara da cewa sun marar da kuma ilal makanin lazi bada minhu sai ya ainihin dawo da hannayen nashi zuwa ainihin wurin da ya fara shafar wato da ya fara shafar daga gaban kai jama'a haka daga gaban kai da ya fara ya je keya haka sai da ya dawo da su kuma inda ya fara din sabanin mutane za ga suna tsumbure suna kiwya sai ga mutum ya haka to shi ke in ya dan ya tafi din ya daure ya fara daga goshin haka ya fara haka to amma wurin dawowa kawai a tsakiya sai ya watsa kawai haka haka wani yake yi amma so ake ka tafi hakan nan ka dawo hakan hankali saboda aljanna kake nema jama'a to aljanna sadakinta kuma sai kayi Allah yadda yake so shine matsalar ina fata an gane وفي رواية أتكم وترواية أكتي بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه يفارى دقا كان شحسي بيتفيد حنا يناشي إلى قفاه zuwa ga ƙeyashi ainihin wato ƙeyashi sun makala sannan sai ce haka za wudu'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi gashi a ƙasa mala yace rawahu bukhari al-imam al-bukhari ya ruwaito ainihin wannan hadisi mun karanta wannan ta bakwai ashe وفي رواية للبخاري أتكين وترواية بخاري da aka tambayi shi wannan malami yaya alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take sai ya ce atana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa akhraja fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufurin manzon Allah ya zo mana ya zo wurin mu sai muka fito mai da ruwa a cikin wata buta ta tasa fatawabba'a sai yayi alwala فغسل وجهه ثلاثا يوانك فسكش سوءكو ويديه مرتين مرتين حنا ينشي كما يوانك سسو بي بي بي بي ومسح برأسه كما يشافى وكان شروع فأقبل به وأدبر يفارى دقمان كانشي كما يأينه يبايا وغسل رجليه سنن كما يوانك كفافوانش to anan daidai inda ya ce a tana dinnan sai malam samiru ya ce hadha lafzu lil kushmai hali wannan lafazin atana dinnan to na al-imam kushmaihani ne wato shi al-imam al-bukhari aka ce da ya rubuta littafin shi ɗalibai kamar dubu suke taruwa suna ɗaukar karatu to daga ciki akwai kushmaihani akwai abul waqti akwai al-mustamli akwai karimatu wata mace ce kallabi tsakanin rauna na fatar mun gane karimatu in kana yawan nazari cikin fatihul bari zaka rinka ganin irin waɗannan sunayen zaka ji ya ce walil kushmaihani wa abul waqati wal mustamli wa karima yana magana waɗanda suka ruwaito sahihul bukhari din ne to yana gwada su da riwaya wadda ta shahara ta sahihul bukhari ita ce riwayar firabri firabri shine almajirin bukhari wanda riwayar shi ta shahara to in aka zo wani wurin sai a samu sabani tsakanin riwayar bukhari riwayar ainihin wato firabri da sauran to sai ibn hajar sai ya kokarin nuna maka idda aka samu sabani wannan irin aikin an yi shi tsawon lokaci jama'a aka yi tahqiqin sahihul bukhari fiye da shekara 700 to shine yanzu kuma aka samu babban malami cikin almajiran ash-shaykh al-allamah al-muhaddith al-albani aka samu salim ibn idin al-hilali ya yi wa muwatta ta imamu maliku irin wannan aikin ya zauna ya haƙƙaƙa muwatta ya yi ta haƙiƙi ya yi ta khariji ya yi mata aiki ta zama mujalladi biyar dukkan riwayoyin da aka ruwaito daga muwatta daga imamu malik shahararru sai tattaro su sai zo ya haɗa su a wuri ɗaya ya yi aikin ta haƙiƙinsu ka samu wannan nuska ana sai da ita riyal 270 kusan naira dubu goma sha biyun najeriya kenan to dubu goma sha biyu kuma ai ga wurin ɗalibin ba hali sai mutum goma su haɗa kuɗi sai su siya ba shi kenan ba an yi maganin matsala sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ba haushe ya ce sai ce to wannan lafazin na kushmai hani ne wabni asakir da ibnu asakir wa abul waqati da kuma abul waqati wa li ghairihim amma wasu almajiran bukhari da suka zo sai suka ce ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo amma a wannan riwayar ta kushmai hani da ibnu asakir da abul waqati sai ce atana manzon Allah ya zo mana kun ji aikin ta haƙiƙi kenan fa'idar ta haƙiƙi a haƙaƙa a dawo maka da littafi yadda marubucin littafin ya rubuta shi to jama'a kun ji wannan hadisi ga sha ƙasa yace rawahu bukhari bukhari ya rawaito shi a lamba ta 197 الحديث السادس والأربعون حديثنا أربعين بشدة عن عائشة قالت عائشة تتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه الله تعالى وعائشة يرداتتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله fara sanya takalmi da dama yana burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a ka'ida shi fa musulmi yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne a kowace kwana ta rayuwa yanzu wannan ana magana ne dangane da yadda manzon Allah yake rayuwa shine social aspect ladubban da suka shafi shi kanshi abin da aka ce manzon Allah yana sha'awa in kai ma mumini ne kai ma sai ka ce kana sha'awar wannan abu saboda kaunar da kake wa manzon Allah ko na fatar mun gane to wannan ita ce hakikanin kauna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda kuma wannan kauna ita take lazimta kaunar Allah da Allah yace kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni idan dai har Allah kuke so to ku bi ni ku bi manzon Allah game da aqida aqida ta manzon Allah ce kawai daidai duk wata aqida da ba ta manzon Allah ba ba daidai bace ibada duk wata ibada da ba ta manzon Allah ba ba daidai bace ta manzon Allah ce daidai sallallahu alaihi wasallam sannan mu'amala hanyar gudanar da rayuwa al-ahwal shakhsiyya yaya manzon Allah yake aure yaya yake aurarwa in an yi mishi haihuwa yaya yake yi nashi ne daidai kawai duk sauran na kowa ba daidai bane ina fatar mun gane saboda haka annabin ya zo sa takalmi sallallahu alaihi wasallam yana jin daɗi ya fara da dama wa tarajjulihi in ya zo taje kai ko in ya zo taje gemu sai fara da ɓangaren dama sallallahu alaihi wasallam to haka ke ma da zaki kwance kanki zaki kitso sai ki fara da ɓangaren dama saboda me kina kwancewa ai kuma kina tsefewa ko to kaga ɓangaren dama sai ki fara da shi ke ma kin dace da sunna wa tuhurihi da kuma tsarki annabin ya zo wankan janaba yana burge shi yana jin daɗi ya fara da dama in ya zo alwala yana jin daɗi ya fara da dama wa fi sha'anihi kullihi dukkan al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dama yake sha'awa farawa gashi a ƙasa malam sai yace bi isbatil wawi da tabbatar da wawun cewa wa fi sha'anihi ina fata an gane sai ce wa qala al-hafiz fil fath al-hafiz ya fadi a cikin fathul bari mujalladi na 1 shafi na 269 yace lil aksar min ar-ruwati bi ghairi wawin amma mafi yancin waɗanda suka ruwaito kuma bukhari ba su ruwaito da ainihin wannan wawun din ba cewa wa fi sha'ani sai dai suka ruwaito cewa wa tuhurihi fi sha'anihi kullihi babu wannan wawun din sai ce wa fi riwayati abul waqti amma a cikin riwayar abul waqti kun ga yadda ilimi yake ko jama'a yanzu kaga da da ne kaje kaga an ce riwayatu abul waqti sai ka fara tunani wane ne kuma ba abul waqti amma kaga yanzu cikin minti biyar an fassale maka har abada an kaji kana karanta littafai fatuhul bari ya ce wa fi riwaya ta abul waqati mustamli kushmayhani ibnu asakir ko makamantan haka sai ka ce waɗannan duk almajiran bukhari ne shi yasa kullum mutum baya so yayi asarar darasi ko da kwaya ɗaya ne kullum mutum baya son yayi asarar darasi ko da yazo da latti ne ina fatar mun gare Allah ya taimaka yace to a cikin riwaya abul waqati kuwa abul waqati ya ruwaito wannan wawun din wa hiya allati itamadaha sahibul umda sai shi malam samir ya ce ita ce riwayar da mai umdatul ahkamul kubra ya dogara da ita wajen rubuta wannan littafi wanzur sughra yace ka je ka duba ainihin umdatul ahkamis sughra umdatul ahkamis sughra da samir ya ta haƙiƙinta da takhrijinta bai mata ta'alikat irin waɗannan ba amma na yi mishi magiya ɗaya biyu uku cewa do Allah in ya tashi sabuwar taba'a ya tabbatar ya zuba irin waɗannan ta'alikat da irin waɗannan sharhohi ya ce ya yi alkawari ya yi alkawari to makon da ya wuce da muka yi magana ma sai ce har ma ya fara in Allah ya so ma'ana ita kanta umdatul ahkami sughra in aka tashi buga ta za ta zo da yadda kaga tsarin bulugul maram din nan yake hadisan za a fitar da su a bayyana su a yi sharhin su sharhi takaitacce kuma gamsashe na fata an gane insha Allah to wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi gashi yace rawahu al-Bukhari wa lafzu lahu Bukhari ya ruwaito shi kuma wannan lafazin da malam ya kawo lafazin Bukhari ne lamba ta 168 wa Muslim da al-Imam Muslim a lamba ta 200 da ainihin 68 to jama'a kun ji na'am wanne fa a ana nufin abubuwan da suke da dama da hagu to manzo Allah yana son farawa da dama amma kaga agogo ai ba dama da hagu kake sawa ban ka sa agogo dama da hagu sai a ce to ga wani fa dama iska ta buga daga da hajjin sabon sauka ne amma malamai na sunna sun yi kiyasin agogo ne a wannan zamanin da zobe cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sa zobe a hannun dama dan haka sai suka ce sanya agogo din a hannun dama shi yafi dacewa dalili na ɗaya dalili na biyu suka ce yayin da ya zan kafirai in suka zo da abu abin ya zan mai amfani ne duk da haka ana so a amfani da shi to sai a bi wata hanya da za a saba musu shine su suna ɗaurawa a hagu to mu kuma sai mu ɗaura a dama ina fatan mun gane shine quraisha suka ce mutumin nan ba abin da yake so mai iri ɗaya da shi idan aka taho aka taso hawan arafa jama'a in aka taho aka taho aka taho akwai idda quraishawa su sai su ce nahnu ahlu harami mu mutanen cikin harami ne dan haka in suka zo su ba sa tsayawa a jam'i a jam'i ita ce muzdalifa to ba sa tsayawa a nan to da aka kwararo yadda ka ji kwararowar kuma kwararowar ce hawan arafa din da ake cewa da saukar kamar sai ka ga gangara ce a gangarowa kuwa ake yi da aka sakko arafa din aka taho sai suka ce to ma ga yadda mutumin nan zai yi yau wai fa waɗannan musulmin ne ma fa amma suna ga to zai bita mu al'adar ko kuwa to saboda quraishawa su ne farkon kafirai da suka kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka duk abin da annabi yazo sai kokarin saba musu dan haka da yazo sallallahu alaihi wasallama zai tsaya ne kamar yadda sauran jama'a suke tsayawa a nan muzdalifa ko kuwa zai wuce ne sai ya zo makka su dai sun ce tun da su mazaunan harami ne ba abin da zai sa su tsaya a muzdalifa kuma ina fatar mun gane don ita ma muzdalifa cikin haramin take ina fatar kun gane to amma matsalar ita ce yadda inda annabi ya tsaya nan ne Allah ya ce a tsaya to shikenan sai Allah ya ce wa annabi summa afidu min haisu afadan nasu idan kuka tashi sakkowa daga arafa ku biyo ta inda mutane suke biyowa to yanzu dai Allah ya faɗi haka to amma ya za a ga fassara abin da annabi ya zo kawai sai biyo ta muzdalifa kuma sai ya zauna ya kwana shine su kuma sun riga ƙurayshawa an shirya za a wuto to yanzu ko ka wuto ka bi addinin gargajiya ko kuma ka tsaya ka saba wa al'ada amma ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam to wanne zaka zaba sai abi annabi sallallahu alaihi wasallam shine suka tsaya din suka kwana a nan muzdalifa amma sai suka ce mutumin nan babu abin da zai yi sai ya saba mana to kuma kuka saba wa Allah wato matsalar da Quraisha suka kasa ganewa da Annabi Ibrahim ya dora su akan addini duk sai suka canza da Annabi ya zo shi kuma ya zo ya dawo da addinin ne to ai kaga dole a saba musu tunda dama sun canza ne abu guda bakwai kun ce ayi guda uku in aka dawo aka ce to ayi bakwai sai ku ce an saba muku to ai ku ne kuka fara sabawa nan fatar mun gane to wa alaikum salam wa rahmatullah na'am wanne eh wanne babi a'a ba tsallake ne aka yi ba ku dai taku suka ce ba ta dauke da waɗannan abubuwan eh to tartibi ne nake ji wajen lissafi ne amma an ba haka ba wannan yadda babin yadda yadda hadisan suke ba sifatul wudu'i ba ko ina zuwa na wato shafin ne ya juya mini jama'a sai na tsallake wasu hadisai daga na 39 sai muka ce kuma na 40 da biyar kawai sai muka abin nan Allah ya kiyaye bari mu dawo baya mu karanta na 40 din in Allah ya so an karanta na 38 ko za a karanta na 39 الحديث التاسع والثلاثون الحديث التاسع والثلاثون حديثنا ثلاثين تركه وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو هريرة يجي للي منظم الله صلى الله عليه وسلم يجي idza shariba al-kalbu min ina'i ahadikum idan ruwa idan kare ya sha ruwa daga ƙwarya ko bokitin ɗaya daga cikin ku falyaghsilhu sab'an sai wanke wannan ainihin bokiti ko ƙwarya so bakwai muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi gashi a ƙasa yace rawahu al-bukhari wal lafdhu lahu bukhari ruwaito wannan hadisi kuma lafazin nashi ne a lamba ta 172 wa muslimin da al-imam muslim a lamba ta 279 wali muslimin a cikin riwayar muslim malam ya ce wa abi dauda da abi dauda ula hunna biturabi na farko daga cikin bakwai din an zo wankewa sai a sa ƙasa sai a wanke wannan riwayar muslim ya ruwaito ta a lamba ta 279 da lamba ta 91 wa abu dauda abu dauda kuma a lamba ta 71 الحديث الأربعون حديثنا أربعين وفي حديث عبد الله بن مغفل أتكين حديث عبد الله بن مغفل idza walagha al-kalbu fi ina fil ina'i idan kare ya lashi ruwa dake cikin ƙwarya faghsiluhu sab'a marratin to sai ku ainihin wanke shi so bakwai wa ashiruhu thamina biturabi na takwas sai ku barbada ƙasa ainihin wato a ciki yace akhrajahu muslim wa abu dauda al-imam muslim da abu dauda suka ruwaito ainihin wannan hadisi gashi yake cewa a ƙasa muslim ya ruwaito a lamba ta 280 wa abu dauda abu dauda a lamba ta saba'in da hudu na fatar mun gane to wannan riwayar jama'a ta ainihin saba waccan riwayar don haka malamai suka rajjaha akan waccan riwaya wadda take cewa na farkon ne za a sa ƙasa wannan riwaya sai ta ce a wanke so bakwai da ruwa na takwas kuma sai a wanke da sai kuma a barbada ƙasa don haka barbada ƙasa kuma kaga ana neman na nawa kenan na tara kuma wanda za a ɗauraye don haka malamai suka karkata akan waccan riwayar wannan kuma suka ce akwai matsala dangane da wannan riwayar ina fatar mun gane ku karanta takharijin shi samir din a cikin ainihin bulogul maram ya tattauna wannan matsala insha Allah الحديث الواحد والأربعون حديثنا أربعين دقيقة وعن أنس بن مالك قال daga Anas dan Malik Anas yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdadin manzo Allah yana wanka da sa'i duk sa'i daya yana da ainihin mudun nabiyu hudu mudun nabiyu kuma shine a hada hannaye haka tafukan hannaye biyu ba a miƙe su ba ba a bankare su ba ba a kuma tankware su da yawa ba sai a sa kamar yadda ake tallafo ruwa sai a ɗibo haka a zuba so hudu a samu mutumin da ba za a ce dogo ne sharɓeɓe ba ba kuma za a ce gajere ne kut ba to amma wannan kiyasin ya kamata in mutane za su yi shi su hankalta yadda halitta Allah take dan hadisi ya zo sahihi cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicci annabi adam kamo arba'in tsawon shi daga sama zuwa ƙasa sai ya ce halitta bata gushe ba tana ƙasa tana ƙasa har kiyama ta tashi wannan maganar abin da take nufi shine in aka ce dogon mutum a zamanin annabi ba za ku hada da dogon mutum a zamanin ku na yanzu ba ta yiwu dogon zamanin nan na yanzu shine zai zama tsakatsakin wancan zamanin ina fatar mun gane don wannan hadisi yana da ma'ana daga shekara dubu ɗaya da ɗari hudu zuwa yanzu halitta ta kai ta ragu da incina masu yawa tunda ya ce halittar raguwa take ta yi raguwa take ta yi ina fatar mun gane tunda daga kan adawa zuwa annabi adam adawa su ma ba su kai annabi adam ba yadda allah ya lissa ya siffata samudawa ma samudawa ma an siffanta su da bishiyar dabino ne ka annahum a ajazu na khalin khawiya to ka duba ka ga bishiyar dabino ta kai kamo arba'in ba ta kai ba to annabi adam kuma kamo arba'in e kamo sittin afuwan kamo sittin tsawo faɗin kafaɗa ne kamo arba'in to kamo eh annabi adam annabi adam kamo sittin daga ƙasa zuwa sama faɗin kafaɗa kuma arba'in kun ga abin aikin aiki ne shi yasa sai dutse suke ginawa su adawa su fasa dutse kawai su shiga kuma fasa dutsen ba wai wani technology bane da hannu zai sa da ki dutse kawai ya wargaje saboda karfin tsaya ne da su har suke wa Allah dagawa suna cewa man ashaddu minna quwwa wane ne ya yafi mu karfi har da za a ce wai Allah zai mana kaza shine Allah ya mai da martani yace awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون suke jayayya da ayoyinmu da Allah ya tashi wulakanta adawa sai Allah ya turo iska ta wulakanta su ina fatar mun gane adawa hadari ya taso ka ce haza aridun mumtiruna hadari ne ya taso za a yi mana ruwa sai annabi hudu ya ce a rihun fiha azabun eh huwa masta'jaltum bihi ko rihun fiha عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه إسكا تيتزو bakararriyar iska soyayya wadda ba rahma a cikinta ka san akwai soyayyar iska in baka san soyayyar iska ba je ka gidan mai ka ga irin iskan nan da suke bi suna sa ta tana goge injin mota ka saka a hancin kan an bude ka gani soyayya ce yanzu ta fasa cikinka ba rahama cikinta busasshe iska ce amma iska wannan da take yawo iska ce mai rahama in ta shiga jikinka sai ka ji daɗi amma yanzu in aka tada injin buga iska na taya in aka tada wannan injin ka sa a jikinka ka ji wannan iska akwai daɗi ba ta da daɗi ba ta da rahama to ita ce bakararriyar iska soyayya ba ta da rahama to irin ta ce ta rinka yawo tana abin nan ɗinsu ina fatar mun gane su ma samudawa haka iska ce aka turo musu kwana bakwai kwana takwas yini bakwai ta bude kaca kaca da su Allah ya shirya da to zama ku to to menene ainihin wato sa'i shine sa'i mudunnabi hudu sai ce ila hamsati amdad annabi yana wanka da sa'i ɗaya wato shine mudu hudu sai mai riwayar ana sai ce wani lokacin kuma yakan ƙara har zuwa mudun nabi biyar wato daga mudu hudu har zuwa mudu biyar ma'ana kun ga irin wannan wanka wanka na sunna kenan jama'a shine yanzu zaka ga buta ta ishe ka butan nan da kake alwala ta ishe ka kai wanka domin an ɗibo ruwa so ɗaya so biyu so uku so hudu haka cikin tafi an zuba to so hudu ya isa kai wanka ba wanka wai wankan soso da sabulu ba wankan janaba kuma ba wai shashafawa ba a'a ai tsayawa za ka yi wanka ne na ibada za ka tsaya ka buka cuccuɗa ne amma abin da yake faruwa kai sai an kai maka bokiti ɗaya da rabi saboda yi kake kana kwarawa kana motsi ishe shi aibin yayi wanka din sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na fata an gane sai ce wa ya tawabba'u bil muddi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin alwala da mudun nabi guda daya shine cikin tafin haka ya ishe shi yayi alwala al-bukhari wa muslim suka ruwaito wannan hadisi gashin hana yace bukhari ya ruwaito shi a lamba ta 201 muslim a lamba ta 325 الحديث الثاني والأربعون حديثنا أربعين دبيو وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد عائشة ما تتي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تينا وانكا دساعي قدا أنغاني shine mudun nabi hudu din kuma yana alwala da mudu daya mudu din nan ba irin mudu ku na garin kwaki ba fa mudun nabi irin wanda ake awon zakar da kai da shi ko zakar kono gashi malam samir ya fassara a ƙasa ya ce wasa abinda ake nufi da sa'i almuradu bihi as-sa'un nabawi sa'i na annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa mikyalun li ahli madina shine ma'aunin mutanen madina wa yu'adilu arba'ata amdadin yayi daidai da mudu hudu kenan wal mud mudu guda kuma fa يقدر الآن بخمس وعشرين وستمائة جراما شكما يدي دي دا جرام دلي شدة دا أشرين دا بيار ورغدا ما أون الروا دا أكي أونا أتي جرام كذا ina fata mun gane to ya daidai da gram 625 shine mudu guda fa yakunu miqdaru sa to sai ya zama gwargwadon sa'i kenan ya zama ainihin wato gram 2500 kenan shine gwargwadon sa'i kenan na fatan mun gani Allah ya taimaka to hadisin Aisha malam Samir yace sahihul hadisi ne sahihi rawahu Abu Dauda al-Imam Abu Dauda ya ruwaito shi a lamba ta 92 to sai alhadisu salis wal arba'una hadisi na arba'in da uku wa an safinata annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama kana ya tawadda'u bil muddi safinatu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne kuma baran shi ne bararren bawon shi ne yace manzon Allah ya kasance yana yin alwala da mudu guda wa yaghtasilu bis sa kuma yana yin wanka da sa'i guda gashi akhrajahu at-tirmidhi وهو حسن صحيح الإمام الترمذي يفتد وانا حديثي كما حديثي نيكا كاوا إن قنتج أشاء قسم عليه رواه الترمذي الترمذي يرويتوش على لمبة همسن شدة وهو أيضا عند مسلم حروي مسلم يرويتو وانا حديثي على لمبة تتري أكد أشرين شدة بنحوه da irin wannan ainihin riwaya to wane ne safinatu din nan sai ce wa safinatu maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bararren bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qad ikhtalafa fi ismihi ikhtilafan kathira an yi sabani game da sunan shi sabani mai yawa kama fil isaba kama yadda yazo cikin littafin al isaba a mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da tara wato me sunan shi shin safinatu din ne sunan shi ko ba haka bane wato wani lokacin mutane ne suke kallafawa kansu jama'a in aka ruwaito sunan mutum aka ce safinatu ku ɗauka safinatu din mana kawai yanzu kamar masu tafsiri ne duk inda ka karanta tarihin annabi nuhu a qur'ani cewa Allah ya sunan shi nuhu inna arsalna nuhan ila qaumihi amma sai ka ji dan zangayi sun ce abdul ghaffar na fata mun gane as-samiri da Allah ya tashi cewa ya fa adallahum as-samiri in suka tashi mutane sai su ce shi ma sunan shi Musa as-samiri to shine matsalolin da ake samu sai ce wa qad kana mamlukan li ummi salama bawa ne na ummi salama فقالت له سيتتي اعتقك واشترط عليك ان تخدم النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما عشت zan yanta ka amma fa da sharaɗin zaka zauna ka wa manzon Allah hidima matukar kana da rai faqala sai yace wa in lam tashtariti alayya ma faraktu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ishtu yace ai ko baki kafa min sharaɗi ba ai ba zan rabu da manzon Allah ba matukar ina da rai to in kwanna tare da manzon Allah zan mai hidima ai daraja ce jama'a yanzu boyi-boyin shugaban ƙasar ku in ya zo ƙauyen ku kwanciya baya ana gaishe shi kuma amma can kuma boyi-boyi ne to balle a ce ka ne wa manzan Allah boyi-boyi yaushe za ka bar wannan aikin na fatar mun gane sai yake cewa kama rawa zalika abu dauda kamar yadda al'imamu abu dauda ya ruwaito wannan maganar a lamba hadisi ta 3932 wa ghairuhu da wani malamin bi sanadin hasan da isnadi kyakkyawa وأما عن سبب تسميته بسفينة to me yasa ake ce mai safinatu jirgin ruwa kun ji dalilin ma sabanin kenan ashe me yasa ake ce mai safinatu ashe safinatu din lakabin shi ne sai ce faqad rawa ahmad al-imamu ahmad ya ruwaito a lamba hadisi wato a mujalladi na biyar lamba ta 220 da lamba ta 222 wa tabarani da al-imamu tabarani fil kabir a cikin littafin shi al-kabir mujalladi na bakwai shafi na tamanin da biyu zuwa tamanin da uku wa ghairuhuma da waɗansu malaman bi sanadin hasanin aidan da kyakkyawan isnadi min tariqi sa'id ibn jamhan ta hanyar sa'id dan jamhan qala yace sa'altu safinata an ismihi na tambayi safinatu game da sunan shi fa qala sai yace sammani rasulullah sallallahu alaihi wasallama safinatu manzon Allah ne ya sa min safinatu jirgin ruwa qultu sai na ce lima sammaka safinatan to me yasa me yasa ya sanya maka jirgin ruwa qala yace kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa ma'ahu ashabuhu manzon Allah da shi da sahabbai suka fita domin tafiya fasaqula alaihim mata'uhum sai kayan su ya musu yawa sai kayan ya nauyi faqala li sai manzon Allah yace da ni absit kisa'aka shimfiɗa bargonka fa basattuhu sai na shimfiɗa fa ja'alu fihi mata'ahum sai suka zuba kayan su baki daya summa hammaluhu alayya sai suka dora mini fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ihmil sai manzo Allah yace dauki fa inna ma anta safinatun kai jirgin ruwa ne ai kago kenan wannan ka gani falau hummiltu yawma idhin wa qara ba'irin yace wallahi da mangalar raƙumi aka dora min wato laftu laftu da ake dora raƙumi gaba daya da irin wannan laftu na raƙumi aka dora mini au ba'irai ko laftu biyu na raƙumi biyu au salasan ko kayan raƙumi uku au arba'a ko kayan raƙumi hudu au khamsan ko kayan raƙumi biyar au sittan ko kayan raƙumi shida au saba'a ko saba'a ko kayan raƙumi bakwai ma saqula alayya ba zai min nauyi ba tunda manzo Allah ne ya ce in dauka kuma ni jirgin ruwa ne kaji da sahabbai suka samu albarka mala su in dai abu na manzo Allah ne ba sa matsala idan ba su yi matsala ba kuma sai Allah sai tausaya musu sai abin ba abin yanzu kai katon da zai ɗauki labtun da raƙumi ɗaya ya ɗauka ko saniya ka ɗora mata ba ta iya matsawa jama'a dan raƙumi ɗora mishi ake ai ta duk inda aka ga wata masoka sai a soka wani abu da inda aka ga wani abu a jibga amma ka ji shi kadai aka ɗora mishi kuma yace sai bai ji nauyi ba tunda bai manzon Allah gaddama ba sallallahu alaihi wasallam haka sahabbai sadda aya ta sauka aka ce ga doka sai suka ce abin anya kuwa sai manzon Allah yace kuna so ku koyi da kiristoci da yahudawa ne kiristoci da yahudawa aka ce su bi sai su ce a kaza kaza ya Musa lan na kula ya Musa lan kaza mu ba za mu iya ba mu ba za mu iya ba da suka nuna ba za su iya ba sai Allah ya ki tausaya musu to da sahabbai su Allah ya ce annabi ya ce kar ku irin ta su duk abin da aka ce muku ku ce sami'ina wa ata'ana kar ku ce sami'ina wa asaina amma yahuda cewa suke sami'ina wa asaina wasma ghaira musma'in mun ji amma fa mun saba maganan ma ta shiga ba ta kunne ba ka ji shegantaka kai ba yahude matsiyaci ne bai da kunya ma wai Allah yake gaya haka mun ji amma mun saba kuma maganan ma ba ta shiga ta kunne ba to ta ina magana take shiga wai kaga fa bai ji ba kenan shi yasa maganin ba yahude jama'a kisa yasa karshen duniya Allah zai jarabce su da musulmi masu jihadi sai ta kashe su eh haka Allah ya musu baki yace tunda dai suka saba fa in uttum udna in kuka kuma za mu kuma a wancan lokaci Allah maɗaukakin sarki ya haɗa su da wani kirista ba ma guje kuma ya rinka kashe su to aka taho kuma hitila ya zo ya same su hitila har jariri bai kyale ba har wanda ke ciki ya kashe uwar ya yanka cikin ya kashe jaririn ce saboda yahudawa su suka yi corrupting duniya kuma wannan tarihin haka, haka tarihi ya ce hitler ya kashe su ne saboda su suka yi corrupted su suka rikita duniya kuma ka karanta tarihin musulunci za a ga haka ne kuma hitler shi ma ba ma guje ne yahuda su suka kawo riba yahuda su suka kawo hila duk wata cuwa-cuwa a duniya yahudawa su suka kawo ta allah ya ce kada su ci kitse sai suka ce to sai su je sai su narka kitse sai su siyar sai su cinye kuɗin ba su ci kitse ba amma sun ci kudin kitse aka ce wa yahudawa man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah kyakkyawan rance fa yudha'ifahu wa lahu ajrun ko haka ne aba'afan kafira sai suka ce to inna Allah faqirun Allah talaka ne wa nahnu aghniya mu ne masu wadata tunda Allah yana neman bashi ba talaka ne ke neman bashi ba to da yana neman bashi to talaka sannan kuma Allah baya aiki da abin da yake faɗi da Yahudi baya da mutunci jama'a Allah ya ce kada a cire ba kuma shi ya ce a bashi bashi zai ba da ruwa shine wai baya aiki da abin da yake faɗi shine ya ce waye zai bashi rance kaga anan sai suka tsaya suka ce to talaka ne sai kuma yace in an bashi rancen in ya tashi biya zai ninka sai suka ce kun gani shi ya hana kuma shi ya ce zai yi baya aiki da abin da yake faɗi to shine sai Allah madaukakin sarki ya haɗo su da da da da da wannan shaidani Hitler Hitler ya ta kashe su ya ta kashe su to maganin su kenan da ƴaƴan Falastinawa za su tsarkake zuciyarsu ya zan da gaske suke yin jihadi da sai Allah madaukakin sarki ya wulakanta waɗannan Yahudawan a hannunsu amma su ma an ka dube su sai ka ga in suka saje ba za ka gane wane ne ma yahudun wane ne filistinin ba irin suturar su ɗaya irin maganar su ɗaya irin ɗabi'un su ɗaya in ba yan hamas nan da suke ɗan aje gemu ba ɗan kaɗan haka ɗin nan ba ba ba ba wanda baka gani da bambanci to sai annabi ya ce ƙarshen duniya Allah zai turo musulmi da za su zo su yaƙe su ko dutse ba yahuda ya je shiga ya ɓoye bayan shi sai dutsen ya yi magana ya ce zo nan musulmi ga ba yahude bayana zo ka kashe shi dutse sai ya yi magana ƙarshen duniya bishiya sai ta yi magana hadisi ne sahihi muslim ya ruwaito sai annabi ya ce sai dai bishiyar gharqat gharqat shine tsaure abin nan ba tsaure ba harkiya harkiya bishiyar da zaka ganta ta tsaya wuri guda ta ta ta kewaye ganyenta haka bishiyar harkiya ita ce kawai yace wannan shajaratu yahudi dama ta su ce shine wani babban limami a sheikh as'ad tamimi wanda limamin masallacin birnin kudus ne da suka gane cewa mai waye yanka ne sai suka yi harin za su kashe shi sai gudun hijira sai gudu ingila shine ya faɗi a cikin wani littafi nashi mai suna zawalu isra'ila ya ce yanzu yahudawa sun dage suna ta shuka wannan bishiya dan sun san annabi muhammad gaskiya yake faɗi ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya raba mu da hasada jama'a duk abin da ya saka su cikin wannan bala'in shine hasada wai dan menene za su bi ɗakin Ismaila su kashe ɗakin Ishaqa kenan ‘yan ubantaka kun fahimci matsalar tun daga ‘ya'yan annabi Ibrahim annabi Muhammad ya zo ta hanyar Ismaila annabi Ishaqa eh annabi Ishaqa kuma abin nan ta hanyar annabi Musa kuma ta hanyar Ishaqa to sai suka saka ‘yan ubantaka sai suka ce to tunda su jikokin ɗakin ishaqa ne ba za su bi muhammadu ba da ya zo ta ɗakin isma'ila dan in suka bi ta ɗakin to sun kashe nasu ɗakin kenan shi kenan dalilin su kenan yan ubantaka ce ta haifar da hasada ita ta haifar da abin da ke faruwa gashi nan sun kasa zaman lafiya sun kuma kasa barin wani ya zauna lafiya to abin takaici su kuma larabawa da ake gani musulmi za su iya haɗa kai su kuma kullun su kenan sai a taro a ce an yi kimma an yi taro a riyab an yi taro a ina ne an yi taro a ina ne sai a sha shayi kawai sai a watse haka abin da ake so a ji bayan taro a ce gobe isra'ila ta janye jikinta in ba haka ba jibi za a fara yakatta hitler ma da haka ya fara yakin jama'a ai ba wai wani shiri bane da yaki da aure ana shirya mai ne aure ba a shirya ka shekara goma kana shirya aure ka gani ranar daurin auren karshen ta sai ka rasa tabarmin da limamai za su zauna ka manta na fatar mun gane saboda haka da kawai kamata ya ayi wa yahuda gargadi in sun ki kawai shikenan a je afka musu amma an tsaya ana lallaba su ko za su yi kaza ko za su yi kaza ko za su yi kaza yanzu ya rage yan hamas din nan ne kawai suke dan katabus yawancin mutane na cewa yan hamas yan shi'a ne yan hamas ba yan shi'a bane jama'a yan hamas yan brothers ne kuma mun gaya muku yan brothers ba su ne yan shi'a ba yan shi'a daban yan brothers daban amma najeriya abubuwa ne ke zuwa mana a karkace yan hamas yan ikhwanul muslimuna ne ya wato ba mu cewa babu shi'anci tattare da wasunsu amma dai asalin yan hamas ba yan shi'a bane yan ikhwan ne Allah ya taimaka to kun ji safinatu kenan jama'a kun ji tarihin shi to kaga ashe dalilin da sabanin ya zo kenan tunda lakabin shi ne ko to me sunan shi shine aka yi ta laliban me sunan shi to tunda manzo Allah ya sa mai safinatu ba an zauna lafiya ba sunan da manzo Allah ya sa mutum sayyidina Ali ya ce ya fi son wannan sunan da annabi ya sa mishi Abu Turabi fiye da duk wani suna a duniya kamar yadda shi manzon Allah ya ce ne ya fi jin daɗi da Allah ya ce mai Abdullahi fiye da duk wani suna subhanallazi asra bi abdihi da Allah ya ce mai abduhu Abdullahi ya ce ya fi jin daɗin wannan sunan fiye da ku Allah ya taimaka babu sifati wudu'in nabi sallallahu alaihi wa sallama tabbi kaji wani kaya sai amali siffar alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan babin ne jama'a muka yi tsallake muka ainihin ketare ba mu abin nan ba don haka za mu karanta hadisan yanzu mu karanta kuma kai mai karatu da mai saurare sai ka bi ta baya abin ya dan yi maka kwangaba kwan baya kenan babin siffar alwala annabi sallallahu alaihi wasallam الحديث الرابع والأربعون عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء humrana wani bararren bawa ne na sayyidina usmanu gashi a ƙasa malam yace qala huwa humran ibn aban shine humran dan aban tabi'iyun tabi'i ne qala ibn hajar fi taqribi ibn hajar ya faɗi cikin littafin taqribu tahzib yace thiqatun rawalahu al-jama'a amintacce ne malaman hadisi sun ruwaito hadisi wurin shi gaba ɗayan su to daga humran maula usman ibn affan annahu ra'a usman radiyallahu anhu da'a bi wudu'in shi ainihin humran yace lallai sayyidina Usman ya sa a kawo mishi ruwan alwala fa afraga ala yadayhi min ina'ihi da aka kawo mishi ruwan alwalar sai ya kwararo wa annayen shi ainihin ruwa daga wannan ƙwarya ko buta alwala fa ghasalahu ma salasa marratin sai ya wanke su sau uku thumma adkhala yaminahu fil wudu'i sannan sai ya shigar da hannun shi na dama fil wudu'i cikin ruwan alwalar in aka ce alwudu'u alwala alwudu'u kuma ruwan alwala ثم تمضمض واستنشق واستنصر sannan ya kurkura baki ya shaƙi ruwa ya fyace sun magasala wajahahu salasan sannan ya wanke fuskar shi sau uku wa ya daihi ilal mirfaqaini salasan sannan ya wanke hannayen shi zuwa gwiwar hannu sau uku to nan da aka ce ilal mirfaqaini haruffa a cikin nahawu suna wakiltar junansu a wajen ma'ana ilal mirfaqaini bi ma'ana ma'al mirfaqaini domin aka ce ila ila din in an ce tana fa'idantar da gaya a nan to dole in ka zo wankewar kenan za ka rage rabin rabin gwiwar hannun ba ta shiga ba amma dole gwiwar hannun sai ka shigar da ita gaba daya kaga sai ya dan zoba kenan zoba wato dalilin dan ka samu cika gwiwar hannun gaba daya ta to summa masaha bi ra'sihi sannan ya shafa wa kanshi ruwa haka ake fassara wannan wuri kakkace ya shafa wa ya shafi kanshi in ka ce ya shafi kanshi bai shafa da komai ba kenan ba'un din ba ta aiki ba kenan thumma ghasala kilta rijlaihi sannan ya wanke kafafuwan shi dukan su guda biyu salasan sau uku gashi sai malam anan yayi marmaza yake cewa qala ibn hajar ibn hajar ya faɗi fil fatihi a cikin fatihul bari mujalladi na 1 shafi na 266 zuwa 267 yace lil usaili والكشميهني كل رجل wato a cikin riwaya usaili da kushmaihani sai ce sai ya wanke kowace kafa wal ibn asakir a riwaya ibnu asakir kuwa kilta rijlaihi dukkan kafafuwan shi guda biyu ya wanke wa hiya allati i'tamadaha sahibul umda wannan riwayar ita ce mai littafin umda ya dogara da ita wajen rubuta wannan hadisin anan walil mustamli a cikin riwaya al-mustamli wal hamawi da al hamawi duk waɗannan almajiran bukhari ne kun ga munasaba ta kama yau duk an hada kun ji yadda riwaya su take kullu rijlihi kowace kafa shi wa hiya tufidu ta'mini wa hiya tufidu ta'mima kulli rijlin bil ghusli bil ghusli wannan na fa'idantar da kowace kafa kenan an wanke ta gaba ɗayanta dan da aka ce kullu rijlihi dukkan kafa shi wato ba dukkan kafafuwan shi banan ake nufi ita kafar dukkan ta annabi ya wanke ta ba wai ya wanke iya yatsu ya shafi sauran ba a duka ya wanke ta an gane wannan da kyau ko sai ce wa fi nuskatin a cikin wata nuska sai zo rijilaihi kafafuwan shi bitasniya wa hiya bi ma'anar ula wato duk ma'ana ɗaya ce dai da wacce riwayar da tace sun maga salakilta rijilaihi salasan so uku kowace kafa ya wanke ta sun makala sannan sai shi usman ya ce رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ناجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا الولاء نحو وضوئي هذا kwatan kwacin alwalan nan tawa bai ce misla ba saboda mumasala na da wahala irin yadda annabi yana da wahala sai ce kwatan kwacin na kwatanta muku yadda annabi ya wa qala sai ce man tawadda nahwa wudu'i hadha wanda ya alwala kwatan kwacin alwalan nan tawa ثم صلى ركعتين sannan ya sallah raka'a biyu la yuhaddisu fihi ma nafsahu a cikin waɗannan raka'o'i biyu bai yi tunanin komai da zuciyar shi ba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta mishi zunuban shi da so gabata jama'a kun ji sharadin wannan falalar idan kai alwala ka kwatanta gwargwadon yadda annabi yake sallallahu alaihi wasallam ka tashi kai sallar nafila raka'a biyu a cikin raka'a biyun nan in ba sallar ba ba abin da kai tunani kajaga kenan wannan fa akwai wahala wannan cin falalan nan jama'a domin ka karanta muwatsa za ka ga wasu hadisai waɗanda ke tsoratar da kai game da irin wannan wani ya ce waye zai iya yin sallah haka sai wani ya ce yo ai wannan abu ne mai sauki sai wani malami ya ce to shikenan duk wanda zai iya yin sallah raka'a biyu bai yi tunanin komi ba sai ita sallar to shikenan in ya yi bai yi tunanin komai ba zan ba shi riga iri kaza in ko ya yi sallar tunanin wani abu ya zo mai wanda ba sallar ba to rigar da zan bashi kaza ce wato bata kai watan ba ko kusa da ita ma bata ba sai wani ya ce zai sai ya alwala yana kabbarta malam sai ya natsu da kyau sai ya fara tunanin Allah ya sa dai in samu wannan ta farkon ba watan din kaga tunanin wani abin ya shigo yana da wahala jama'a yana daga cikin sharri da shedan yake wa dan adam sai kai kokarin tuna abu ka kasa da ka fara sallah sai ka ji ka tuna kafin kai sallama kuma sai ka manta wai ba zai barka dai ka tafi lafiya ba ku karanta talbisu iblis ku ji haka ibn al-qayyim malam abdurrahman ibn al-jawzi ya faɗi makircin iblis kenan in ka taho in ka zo tashi sallar sai ta saka maka kasala in ka yaƙe shi ka taho kana yin alwalar sai ta saka maka shakka in duk ka yaƙe shi anan in ka taho sai zo ta saka maka shakka duk in ya rasa shi ne sai ka maka tunanin duniya domin kana shigo da wani tunani wanda ba na sallar ba sai ladan ka ya ragu ba cewa sallah ta ɓaci ina fata an gane don annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah sai wata riga da ya sa a jikin shi mai ado sai ta rinka ɗauka hankalin shi to a ce babban mutum ya zo ya tsaya sahun farko jama'a da riga irin ta zage zage din nan mai dabga dabgan aiki malam kai kuma ga kafa kiri ta ka duk ta yi dajiya a wuya kana kabbara kana daidai sahu na biyu bayan shi sai ka ce ta ina ma zan samu wannan sai ka fara tunanin rigar tashi kuma har a idar da sallah kaga ka samu matsala Allah kiyaye wa alaikum salam wa na in kana son samun su sai ka samu riwayar kastalani al-imamul kastalani shi ya ɗauki wannan yin sharhin ta gaba ɗaya amma da ana buga ta ni ina da ita tana da mujalladai uku ne manya-manya juz'i tara wata ran zan fito muku da ita za ku gani asalin riwayar da ta zama muhakkaka din akan waɗannan din wanda ake ishara mujalladi uku ce aka yi ta manya-manya dogayen kari ake buga ta lokacin za ka yi mata juz'i tara a ciki kowane mujalladi ɗaya na ɗauke da juz'i uku amma ita ɗin ce aka ɗauka yanzu ake bugawa a cikin mujalladi hudu an gane amma ba a ishara zuwa ga waɗancan ta hakika ɗin sai dai kuma mun sake samun wani babban malami ba da jima wannan ba na ce ba da jima ba ba wai na nufin kwana kwanan nan ba bai wuce shekara sha bakwai ba haka ya zauna ya sake wa bukhari ta hakiki gaba ɗaya ya zama mujalladi bakwai gaba ɗaya duk da fihirarsa shi shi ba wannan nuska nuska ce mu haƙaƙa ina da ita na fata an gane to Allah ya taimaka gashi malam yace akhrajahu sai ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi a lamba hadisi ta 159 wa muslim haka al-imam muslim a lamba hadisi ta 226 sai ce wanzur al-bulugh ka duba bulughul maram lamba hadisi ta 33 to sai ce akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi wa qala fihi sai ce tamadmada salasan wastanshaqa salasan annabi ya kurkure baki so uku ya kuma ya shaƙi ruwa so uku a sha ƙasa sai ya ce unzur sunan abi dauda ka duba sunan abi dauda lamba hadisi ta 108 da 109 to wannan riwayar ita ma dai zaka ga ma'anarta yana koma zuwa ga waccan riwayar ne cewa kurkurar bakin da shakar ruwar tunda ba a ce summa a tsakaninsu ba anan yana fa'idantar da kwarfa uku din ne waɗannan abubuwan gaba daya to kun ga jama'a yanzu shikenan ba za mu sake karanta waɗannan hadisin ba kenan tunda mun yi zarbabi da mun yi kuskuren abin nan sai dai kawai sai mu koma kai tsaye sai mu karanta abin da ke gaba to sai dai wancan hadisi na ƙarshe a wannan babi da Samir ya kawo jama'a akwai wata ɗabi'a da Samir ya yi a cikin wannan littafin Umdatul Ahkamil Kubra wannan babbar da take da wannan ta haƙiƙi idan ya kawo hadisai a babi sai ya zama a irin wannan babin da ke cikin Umdatul Ahkam as-Sughra makadisi da ya zo ya ƙara wasu hadisan sai samir sai ƙoƙarin sai kawo waɗannan hadisan da suka zama ƙari sai haɗa amma a ƙasa an gane don haka kun ga yadda ya tsari da ya zo gashi kaga yadda ya yi da ya gama kawo hadisan ya gama takhrijansu zai shiga babi na gaba sai shi a ƙasa ɗin samir bayan ya gama kawo wannan takhrijin sai ce wa zabal musannifu rahimahullah fi sughra hadisani huma yace a cikin sunan a cikin ainihin littafin umdatul ahkam sughra sai shi malamin ya ƙara hadisai guda biyu ga su shine sai ce musu lamba ta sha ɗaya shine musu lamba da yadda suke a can cikin littafin kenan don haka kana da wannan zaka ga tun daga farkon wannan babin ya rinka yin ainihin wato lamba ya ce ta biyar wato tun daga ainihin hadisi na talatin da takwas sai ya ce na biyar ya rinka cewa na shida har ya zo nan ya ce na goma to da ya zo nan sai ya ce na sha ɗaya an nu'aymin al-mujmir daga nu'aymi al-mujmir almajirin abu huraira ne yace an abi huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala abu huraira yake manzon Allah ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran محجلين من آثار الوضوء za a kiraye al'umma ta a ranar alkiyama suna haske a fuska da kuma haske a hannaye da kafafuwa gurra ita ce haske a fuska tahajili kuma shine haske a hannu da kafa ina fatar mun gane kamar yadda hausawa suke da doki baki ko ja sai ku gan shi da fari a goshi da shi a kafafuwa sai su ce ainihin danda fari biyar min asar lubuwa amma sai annabi ya ce saboda alwala kun ga falalar alwala jama'a faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al dan haka wanda zai iya ƙara wurin wankewar shi daga ciki sai ya ƙara to gurra da Abu Huraira ya faɗi wannan kalmar jama'a wannan jimlar faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wannan ba hadisi ne marfu'i ba mauqufi ne wannan shi ake kira al-hadithul mudabbaj shine sahabi ya ruwaito magana daga annabi sai ya ƙara tashi mudraj mudraj eh mudraj sai ya ƙara tashi sai tashi din sai ta saje ba tare da ya rarrabe ta ba har wasu sai suka ɗauki wannan hadisin kamar mazhabin shafi'iya da sauran suka yi hujja da shi da shafi'iya da hanabila amma da malikiya da ahnaf sai ba su ɗauka ba sai suka gane cewa wannan lafazi ba na annabi bane gaskiya ne domin cewa ma wanda zai iya daga cikin ku ya tsawaita wajen hurrashi to wajen fuska ya ba a iya tsawaitawa sai suka ce a ai za a iya tsawaitawa shine sai a wanko har cikin kai a wanko kuma har cikin gemu sai aka ce to ai tunda bai zo daga sifa alwala annabi ba za a yi haka ba rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan a lamba ta 136 wa fi lafdin aw lafazi ra'aitu abu huraira yatawadda'u naga abu huraira yana alwala faghasala wajhahu wa yadayhi sai wanke fuskar shi da hannayen shi hatta kada yablughu al-mankibaini da ya zo wanke hannaye har sai da ya kusa wanke kafada ya kusa shiga da kafada ya wanke cinye hannu har ya kusa ya shiga kafada shi sun magasala rijilaihi hatta rafa ila saƙaini abu huraira ya wanke kafafuwan shi har sai da ya kai kwauri guda biyu sun maƙala sai ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama na ji manzon Allah ya kulu yana cewa inna ummati da auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu'i ai za a kirayi al'umma ta suna haske a ainihin fuskokinsu da kuma hannayensu da kafafuwansu saboda alwala faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyafa'al dan haka wanda zai iya daga cikin ku wajen tsawaita wanke fuskar shi to sai ya aikata haka anan Abu Huraira yana kawo dalilin da yasa yi haka ne to da wannan lafazi faman istata'a minkum har zuwa karshe da ya tabbata daga annabi ne sallallahu alaihi wasallama to babu shakka akan cewa tsawaita wannan din ya zama mustahabbi amma da yake bai tabbata daga annabi ba sai zan ba mustahabbi bane ka karanta littafin ibn qayyim mai suna hadil arwah ila biladil afrah za ga cikakken bayani akan wannan da littafin silsilatul ahadith sahiha a mujalladi na biyu da fatuhul bari na ibn hajirin sharhin bukhari a cikin mujalladi na biyu za ga gamsassun bayanai akan wannan rawahu muslim muslim ya ruwaito ainihin wannan hadisi a lamba ta 250 daidai Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi kun ji yadda ainihin waɗannan hadisai da suka zan ƙari ne akan hadisan da suke cikin umdatul ahkamil kubra babban malami alhafiz abdul ghani ibn abdul wahid al ya ce babu adabi takhalli babin da ke magana akan ladabin tsuguno wato tsugunan kashi ko tsugunan fitsari ko biyan bukata jama'a kun ga shari'ar musulunci ba wai kamar yadda 'yan boko suka ɗauka cewa ai shari'ar musulunci malamai su daina magana game da siyasa malamai su daina magana da game da gwamnati wai malamai kawai sai su tsaya in an ci zaɓe a kai su umara su yi addu'a to a ina kuma aka samu wannan tunda an ce malamai su dai su tsaya suna magana tsarki kawai da alwala to a wani hadisi aka samu cewa a ɗibi malamai a kai su hajji ko umara kuma su yi addu'a ina fatar mun gane kwangila ce kawai wannan da kuma barazana da tsorata mutane sai a ce za mu tura malamai makka ko masallacin anguwa ko in aka zauna aka yi addu'a Allah ba zai karba ba zai karba ina fatar mun gane amma mutanen kasar mu jahilci ya kai jahilci ne kamar rantsuwa ce in ka ce ka rantse da alqur'ani duk ɗaya ne da ka saba alqur'ani amma da yake an san mutanen jahilai ne in aka kai mutum kotu sai a ce zai zai saba rantsuwa zai ci laya sai a ce to tafi ka yi alwala sai ka miƙe sai dan wanka ya raka ka sai kaga kotu duk ana matsawa ana kaucewa haka wai zaka tafi rantsuwa ne in ka yi alwala sai a ce yanzu nan zaka rantse da alkur'ani izu 60 a sai a ce ka gan shi fa sai ka daga kai ka kalle shi a gafaka shi kan shi dan wankan da zai dauko alkur'anin zai dauko ne ya dora shi a faifai sai ta ka ga yana dan diddikawa haka yanzu nan malam hanza sai ka rantse to gashi idan ya rataya maka sai kaga ya ja baya da gudu shi kai shi to wai za a yi ta tsorata ka ne saboda in ƙarya kake ka ce kai jama'a ba zan rantse ba to sai a ce to ka rantse sai ka ce ni wane na rantse da alkur'ani izo sittin akan kaza da na faɗa daidai ne sai a ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai a yi salati a salawa ubangiji haka ba yake cewa to sai ka ga jikinka ya yi sanyi to saboda an maida mutane jahilai ne amma musulmi in yace ya rantse da qur'ani ya isa musulmi in ya tsaya ya addu'a ko ina sai dai ba mu shakka akan cewa lallai akwai wurare da ke da daraja wajen karban addu'a akwai lokuta akwai ranaku akwai mutane amma ba a ce wai lallai za a yi addu'a sai an tura malamai abin nan sai ka tafi ka je ka samu malamai sun zauna wai suna ta addu'a wai gwamnati ce ta turo su yanzu suna tamfa an tura su fa sannan an ɗibe su garuruka an ba su kwangila an ɗibo su daga aina mali daga ina ne an zo an kawo su suna nan suna kwangila karatu suna addu'a abin ya zama business to amma wai in suka buɗe baki kuma suka ce jama'a wajen siyasa wane za ku zaɓa kar ku zaɓuwa ne sai a ce kuma malamai suna karambani ina ruwan malamai da siyasa to idan malamai ba su yi haka ba su zama mutanen kirki ba jama'a malaman ku sai sun ce muku ku zaɓuwa ne kar ku zaɓuwa ne gashi nan annabi Musa ya addu'a cikin alqur'ani Allah yake roƙo fa amma sai ce waje alli waziran min ahali to ai tun daga nan tukuna kaga ya fara zaɓe Allah ka sa mun mataimaki sai ce cikin dangina to ya tsaya a haka mana sai kuma ya ce haruna akhi sai ce dan uwana haruna shi nake so ka zaɓa to annabi Musa ma yawa Allah haka balle kai kai ma sai ka ce wani za a zaɓa kada a zaɓuwa ne ina fata an gane yo in malamai ba su saka baki game da harkar siyasa ba ba kwa jin makon da ya wuce bishop babban fasto na kasar tanzania ya fito ya ce yana kira zuwa ga sojojin kasar tanzania su zo su juyin mulki amma ba wanda ya ce bai kyauta ba sai aka ce ai malami ne shi mai gyaran addini mulki in bai tsaya ba addini ma baya tsayawa sai aka yaba mishi amma nan malamai an lalata malamai jama'a an maida malamai gida dawa sai ka ga ɗan takara shekara talatin ana zaune da shi ba zai taɓa shiga zaure ya ga da malamin ba amma yau ya tsaya takara sai je ɗibo wajen mutum ɗari a zo a cika zauren malami a farfasa mishi yan tawadu da alluna a zo a ce wai an zo gaishe shi ne dan munafunci sai a kawo naira ɗari biyar sai a aje mai ƙarƙashin buzu shi kuma ya ce salati goma ga annabi to ai muna tare da ku Allah ya taimaka Allah ya taimaka ko kuma a ce to shikenan Allah gafarta malam to muna neman goyon bayan ku wai in ya zama munafiki sai ya ce to wai ayi addu'a Allah ya zaba mana alheri ƙarya kake munafiki ne kai kuɗi aka bashi duk wanda kuka ji ya ce wai ayi addu'a Allah ya zaɓi alheri kalimatu haqqin urida biha batilun kalima ce da yake faɗi zahirin ta gaskiya ce amma munafiki ne munafiki ne ya fito karara ya ce ba ma son ka saboda ba ruwanka da addini wana muke so saboda da ruwan shi da addini ko kuma ba mu kaunaka ba za mu zaɓe ka ba kuma ba za mu ce a zaɓe ka ba baka da mutunci wana muke so ya fito kare ya faɗa haka mana hafiya ce to shikenan dai yanzu tunda al'amari ya zama haka dai Allah ya zaba mana alheri Allah ya mana alheri Allah ya to a cika da salatin goma ga annabi ƙarya ne munafiki ne ya fito ya faɗa wa mutane me yasa yake kallon gabas a sallah me yasa bai kallon ko ina yake Allah ya zaba mana alheri ko ina ya tsaya mana yake Allah ya tabbatar da alheri Allah ya kiyaye na yi wannan magana ne don ku duba jama'a littattafan musulunci suna ɗauke da abubuwa zankame na rayuwa ta addini da ta duniya ina fatar mun gane ka duba gidan gidan hodiyo kawai sai da suka yi wajen littattafai goma sha bakwai akan siyasa gidan hodiyo kawai familin dan hodiyo kawai wajen littafi goma sha bakwai suka yi akan siyasa sai ce wai malamai kada su sa baki game da siyasa ƙarya kuke yi sai mun sa sai ma mun fito mun tsaya takara ba ma wai mu sa baki ba insha Allah sai ma mun fito mun tsaya takara yanzu jama'a in ba dan an lalata malaman Najeriya ba an yi defeating din su psychologically duk Najeriya kakka babu inda malami ya tsaya takara duka amma fastoci da reverend fathers guda nawa ne ka je presidency na Abuja gaba daya federal secretariat babu inda zaka ga wani officer an ce sheik wane shine director general ko assistant director ko permanent secretary na wata parastatal ko ministry babu sheik amma zaka ga reverend zaka ga pastor shine director na wuri kaza an yi defeating malaman mu psychologically sai yan boko su yi muku wayo wai sa ce a ku malamai ne dai an kar maka Allah dai a dai ci gaba da mana addu'a ai muku addu'a ku zalunci mutane ƙarya kuke munafukai duk sarakunan ƙasar Hausa kakaf babu jahili duk malamai ne dan hudiyo ya dora su su ne sarakuna su ne malamai su ne alkalai su ne limamai yo yaushe za a ce malami baya siyasa yo in malami ma bai yi siyasa ba duk ba ta kwabe ba duk ba abin da ya kawo kwabewa kenan ba sannan kungiyoyi masu cewa su kungiyoyin addini ne kuma su ki tsayawa su tsai da dan takara wai sai su bari sai arna da fasikai da yan iska sun fitar da yan takara wai sai kaga wai ana yawon campaign ana neman goyon bayan wani dan iska da malami mai zabjagen gemu yana wai raka shi wace irin lalata ce wannan shi yasa matasan najeriya ku tashi ku karanta littattafan dan hodiyo ku ga yadda aka yi addini a ƙasar nan ba daɗewa ba ne fa shekara ɗari biyu ne rak ba wai shekara dubu miliyan ba ko malala gashin tinkiya shekara ɗari biyu ne rak zauren da ɗan hodiyo yake karantarwa har yau yana nan bai rushe ba zauren ɗan hodiyo har yau bai rushe ba ku tashi ku karanta littafan ɗan hodiyo ku gani ku ga yadda aka yi siyasa yadda su ɗan hodiyo suka yi siyasa da yadda ɗan hodiyo suka faɗi yadda za a yi siyasa mu ba matsiyata ba ne wallahi mu ƴan gata ne Allah ya ba mu shehu ɗan hodiyo ya ba mu abla gwandu ya ba mu muhammadu bello ko duk duniya ta kulle an ce duk littafin duniya kai ya shigo mana duk littafin da muke da shi kuma wanda ba namu ba ya fita wallahi sai mun bauta Allah ɗari bisa ɗari ba mu da matsala duk fagen da muke so sun yi rubutu a kai to mu da muke da gata irin waɗannan muke da littattafai irin waɗannan kutubun kayyuma masu daraja akan siyasa bayanu wujubil hijrati alal ibadi wa wujubu nasbil imami wa iqamatul jihadi usulul siyasa diya'ul hukami diya'ul umara'i diya'ul umma waɗan littafi goma sha bakwai na lissafa jama'a duk gidan hodiyo ne suka yi su akan siyasa fa amma kuma wai yanzu sai a ce wai malamai ba ruwansu da siyasa to in ba ruwansu da siyasa kada a sake neman su siya addu'a kuma kada a nemi goyon bayan su yasa wallahi malamai ku fito ku faɗa wa mutane ina aka taso ina ake ina za a ba wa kawai abin mutane shikenan a to shikenan a cika da salati goma ga annabi Allah ya zaba mana alheri ƙarya kuke kalimatu haƙƙin arattun biha batilan kuna faɗin kalma ne don ku yaudari mutane ya ce ya ce Allah ya zaba alheri amma wallahi ƙarya yake dan ya ga cewa wanda ya dace ya fito ya goyi baya bai da kuɗi ne kawai iyakarta kenan jama'a Allah ya kiyaye to ce babu adabi takhalli babin da ke magana akan ladubban tsuguno tsugunawa kashi fitsari fata majina duk shari'ar musulunci tana da dadin har majina da zaka face shari'a sai ta ce ga hannun da zaka sa ka rike hancinka kar ka kalli wuri kaza in zaka face kar kai kaza kar kai kaza kar kai kaza kuma sai a ce addinin mu ba gidaje ne politically socially economically komai addinin mu ya tabo mana bayani amma kawai fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattaba'u shahawat Allah ya kiyaye الحديث السابع والأربعون عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه أنس بن مالك يتي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا إذا زيش جبان تاكي سيتي ya Allah ka tsare ni ko ya Allah ina roƙon tsarinka daga shaiɗanu maza da mata wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi shine ce muttafaqun alaihi Bukhari ya fitar da wannan hadisi a lamba ta 142 wa Muslim Muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba ta 375 wa qala al-musannif fi sughra a cikin umdatul ahkam as-sughra sai ne littafin yace al-khubus bi dhamm al-kha'i wal ba'i wa huwa jam'u khabith khubus din nan aka zo karanta shi ayi damma ga kha da ba sai ce jam'i ne na khabith wal khaba'is khaba'is kuma jam'u khabisa wato jam'i ne na khabisa ista'aza min dhukurani shayatin wa inasihim ya nemi tsari daga maza na shaidanu da kuma matansu ma'ana allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'is allah ina roƙonka tsare ni daga shaidanu maza da shaidanu mata wannan dalili ne akan cewa ban ɗaki yana daga cikin mazauna ta shaidanu maza da mata don haka annabin zai shiga ban ɗaki yake neman tsari wannan dalili ne akan cewa shaidanu maza da mata ne kamar yadda mutane suke maza da mata wannan dalili ne akan cewa shaidanu suna cutarwa musamman waɗanda suke fasikai da kafirai daga cikinsu su ne ya tabbata cewa suna zama a ban ɗaki ba don komai ba don wurin ƙazanta ne kuma don su yi shaidanci su cutar babban malami al'imamu ibn al-qayyim a cikin littafin shi a tibbin nabau ya ce mafi yawancin cututtukan gwaiwa da cutar ainihin wato abin nan syphilis cutar sanyi da ake cewa da irin su gonorrhea da makamantansu cututtuka da ake fama da su kaga wani farin ruwa na ɗigowa daga jikin azzaka ko farjinki ko kuma kaga cewa